وشفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ولآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markas ahadu suna da jama'a wanda ke wani karkada a birnin jama'aran jamhuriyar nijar yau muna talata 25 ga wata na ramadan hijira shekara 446 wanda ya dace da 25 kin ga watan uku 2020 da 25 a jiya mun kawo ƙarshen suratun nas ganin zamu ɗan karanta surori kafin zuwa juma insha Allah kenan bada an da gaimu kuma sai a sanin da gaza kamar insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi kayan tambayoyi sai dan jan hankali ga balle matasa uwa wanda ya kalli talabijin ko hanyar sadarwa da ni na abu kwarai akwai tashin hankali irin abin da yawa kana a wani gari na kasar tera bita bita gurmi ba bita ko gaskiyar magana wannan alamar ya tada mutane hankali wanda ya san abin da al'umma suke fuskanta wannan abin matsala da suna addini sunan addini aka je kawai ran juma'a ran juma suna matsala suna matsalaci wanda suka mutu kurin ba magana ba wajen ciwo mutum wani arfin da wani suna addini kaga wannan akwai wani tunani aka sa mutane ko zama tsasa kurin suna addini amma da bai alaƙa da addini kurin kisa kurin ina ina da ina da ina da kisa ne kurin waɗannan addini za ka yan waya za a yi addini haka inda manzala da ya zo maka ma ko haka kawai na addini da kai haka addini haka annabi wala babban abin koyon ya da cewa daga kana kun sun da usul masana ala ka tabbatarwa daga kana kun sun da usul masana ne magana da Allah da ka da kana da ka tsira babban koyon annabi ne inda mutum suna addini ne ya manzo Allah ka zama annabi da ya zo maka kuma ka ake mata ke wanda ke ka da kuma ka manyan kuma ka amma a cikin zai sallah wuce shi ya sallah zuwa ba haka suka yi wasu suka taru har suka yi hijira suna kallo ba su imanin a madina ba su samu siyasi a tanta su kashe wani ba su kashe abu jihar ba su a tanta masu ba su ba su hankali a tanta a yi a kashe wani ya kashe wani amma ka suka suka suke da'awa ɗan wadda yawa wani ɗan wadda yawa yau na ka kashe ma ba magana ba wani ulama hatta soji na nan imani da yawa soji da yawa wallahi wani zai iya shahada ka addini ka addini zuci wallahi na imani soji mu da yawa za su iya shahada ka addini zuci su mutu kan addini ka je kuma mutum kurin ka ido waje ba kurin ka je kurin kisa haka da kurin kira da'awa haka addini haka ka kaji ba in da ka cikin tsaron magabata kuna yawan da su fata addini a garin su kun sa abuzar irin su zai kun sa kun je sun haka kashi kisa a garin su a da'awa wala mutum ya gane ba wanda da kai zai da'awa da ada da ada da ka ce da da'awa addini ya kan da so da kake hadu ba da mutum ne ba gaskiyar magana wani abu akwai kware tausayi kai ko a kawurci musulunci yana kawure ma wurin ibada kake da hana hatta wasu da aka kirta cikin kuma da ba ta amma a kasuwa ko a masallaci mutum iya sallah ran juma'a a azumi to da wani suna addini wai ta islamic haba gaskiya ana ma sojara wallahi su da yawan wani abu suna jan mutane daga baya yan uwa idan ka tafi kayan kisa sai wani su kaka jini wani cin nigeria ko na kasa kane gabas an wara shugaban daga baya wani ce shi ma ka huta shi ma kashe shi shi ma ta ƙara gwamnar musu a shi kuskure ne mun kisa a banza an da wa gyara tun mai ji abin da aka na nigeria bayan wannan bayan waye wannan bayan shi ka kai kuma shi so nan nan ba suka cewa sun sha wani a wurin abin da suke wani an kace ma sai ka shiga sun gano kuskure an kasa kisan mutane ba daidai bane ba sun gano da jimawa suka gano da kuskuren dan uwa an sa ka kashe mutum ka kashe mutum nawa kai an ce an gano ya zaka shi da yawa haka ke wallahi a mutum ya ce an sa ka abin da babu dama komawa ka da kai banna kuma ga mutum shi ma kan shirme na to haka kai da yawa haka aka wani abin da jihadi sun jihadi ya ce ya tariya ya ga mu shi shugaban a rubu yake ya sa ku rubu kun kisa a rubu ya sa ku kuma ku gudana wallahi mutum ba abin da ya da'awa wannan ka wanda awai ka yawa mutane da yanzu gani gaskiyar kan shi ne an wanda zan rubuta da shi a gaban ma da wasu zaka shi hadu amma haka kurin a kashe mutane ba da yana komi kun yi mutum da aka shi lahira kan kurin a ba da Allah tunda ke da basu yana abin kwarar rudu ne matasa wallahi ka rudu ku ɗaura suna addini addini yar ka'ida yar tsari a bai ta shekara zuba kan kurin kana zuba kurin kisa har kurin kuma abinda kisa annabi da yau hadin kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana cewa duk wanda kashi duk yinin kiyama an wani duk yau kiyama he an kamo an bura ka da shi ka kamo shi gaba ya Allah zai ce maka tanda Allah wani Allah ka tabbata ba wannan ka akan me kashi ne ka kace mutum ba hujja ko me kace ma Allah wanda kashi nawa zai ce maka ya kashi nawa shi kade mun suna addini mun da suna addini wallahi ai hankali ka yi da'awa zuwa ga Allah a gani addini ka ba da rayuwa ka haka amma wannan kisa haka kullum Allah abu zamu da abu ya rubu ya yi wa gaskiya Allah shaida mu ina ga tambaya ta farko iya tambaya mutum ya mutu zai iya ba da gabashe ce in ya mutu a ba wani ita in ya mutu gaba ta kaza a ba wani gaskiya ba sani wannan nasi sai take tambayar azumin bara azumi ya zo ta azumi bana ko azumin bana ta azumi to ana bin azumin bara to wannan misali na bara ba shi da na bana aiwa cikin azumi kenan jego ne ɗan yawa suna tambaya kan cewa mai jego da ta aihu cikin azumi farkon azumi jinin biki ya sa ba ta azumi babu wata hujja nan ba wata magana cewa muke ciyar da kullum azumi iya na kan ki iya na a kan ki in kin kare can daga bakin rama nan ba wajen cewa wani ana ciyarwa dalilin ciki masu gane cewa kima ko ko da yaro amma dalilin jego kamar mace ga wata mai haila ce mace mai haila dole na ramadan iya kan ko shi ita ma mai biki biki biki cikin ramadan wannan azumi iya na ta ba wata ciyarwa ko da ki ciki sha dan daga baya ana miki bashi azumi wancan azumi na bara za a bincika me ya kawo shan azumin bara in ya tabbata ta kasa ne dalilin ciki na da mai kawo da tsohon ake cewa za a diba in dalilin ciki ne sai ta ce ɗanwa jiwa haka da mas'ala ta mata wani da iya kamar an kaso ki ne mutum wanda bai san ba ya kasa kan tsaro da yawa su kan take iya yawa ba rau sani har tana ciki ta ƙare wani ciki ta ayyuru kuma samun tafi da mace nusa ya zace zama da kudin da cikin kanta kai tun da akwai damar da cewa yadda shi an kashe mata ce rabu tutu zama ta duniya kudin kudin wani mutum ba shi iya ba da haka ma da cikin samun ciki ko ya rukai da wata akwai wata wata ne haka haka ake ba kenan mutaka akwai dama a shara kaka ture ta abin da ta kawo in dai dalilin ciki ne ta kasa da gaske allah ta akwai damar ta ciyar da abinci adadin azumin da ake mutu amma wannan dalilin jego iya na kanta na shi na farko sai magana sa rido ba wani kashi a kan rido abin da ake magana a rido kadan gani a kashimir da ake shi da ake kira magana kan shi amma rido wani ba magana sana hannu a kan rido wai na hira da mata a waya kuma iya tsoron kan azumin shi wacce ɗaya kuma yi ne ta haka tsoron kan kuka tsoron wacce ka azumin ka don shakka bisa da ka kawata ba shi na kuka kawata kuka kawata espasima da yana san mana shan maganin tazara na aiwa yan uwa maganin shan maganin na aiwa da ake magana kan shi shi musulunci suna da rajina da'ima da malamin addini abin abin da yake zai zo abin yayi wa shi da abin da shari'a ta magana baka iya su haramta abin ba kan ba a da suna magana dogara da magana azalu na halittin azalu mutum hudu zubda mun shi a waje kan wata dalilai wale irin da ya to kenan akan haka ake magana in ma dalilin mace za ta sha ita shari'a ta shan magani da ba da wani shan maganin tabbata ya tabbata akwai illa da yawa da yawa illa da yawa amma in ya tabbata ake mutum misali ko cikin misali zan mutum haɗari da lafiyarsa ko ta da shi akan da dalili na shari'a tana da dama ta sha wani abu ko magani don hutawa kwana biyu kayan wannan cikin koyar a samkin lokacin ba zai bane ba akan da ruwa akan dalili dan wani masala ta wani magunguna ko a turai ko amurka da aka ci gaba kowa ya san a cikin maganin wani abuwa kowa sai ila munafunci wata likitoci don munafunci wata kuroje ta zo don wani kudin al'amma su ne a gani akwai dabba akwai su wanda akwai su ko a tsoron nasa na ce ka san ba bai yawan mazan za a samu amurar ba ko a yaron ana kama da shi ɗin nasu to a nasin ma akwai su ta haka matuƙa ba ta da ruwa ta ci da wani gaskiya don da abin zama ta zama ko kamar ƙasashen cikin kuran ko shi magana ya mutu yawa daga kullum ba ta wajen jini kullum jini ya kaza jini na kwana nawa jini ya kwana biyar jini ya gazawa duk ko shi magana ta a zama kamar ibada za a samu tsaka tun abin gaskiya rudu ne amma a shara cikin akwai dalili ɗan uwa magana suke an gani ba babban masu taimakawa ɓangaren ko duniyar da ya wani kamfanin masu na magana masu maganin bada magana wa da sai ake rike da ake bada to yanzu gani ba su wani kungiyoyi mai su ci kungiyoyi asalin kungiyoyin wani wata cewa duniya kun yawa ba a san kun yawa na aiki da yawa iya kaka zaka zaka zaka fito da kungiyar dan Allah in ta ba mace maganin wannan in ta mutu kungiyar ta asara mun kungiyar duk ba asara kungiyar abin haka mu dama mun kungiyar amma mun kungiyar da kungiyar mun wata da a yawa duniya yawa ko talauta wata zaka zaka to ita ba da wata ba da magani ya aka sha ya aka mutu ta ci baya a gudu ta ci baya gaba da ci sai ta ba mace mai iya mai haihuwa za ta iya goma sai ta zama juriya ta haihuwa bai ta ci kungiyar gaba ta ci kayan kungiyar wani kungiyar ta ci gaba ta ba ta ba ta asara kungiyar ba ta asara ko ki aiko ko ki aiko ki zama juriya ko ki mata ba ba ta asara su na kungiya ce mai ruwa ka a yawa zan mutum mutum guda mutum guda kenan na hankali nan mata ce hasara ba ce ba a yi ba amma inda larura ka'ida ce da lafiya ki ko abubuwa amma ku kuma kike abin da kun san budwa kun abin da kamar lafiya ne wallahi ba lafiya bane akwai matsala yana tabi'a da Allah ya mace ka'ida haka Allah yake duk wata kishi kuma akwai dalilai alkiranta a ilmance akwai fa'ida shi yake tsira yake shekara da shekara abinci gaskiya magana da ikon da siya da mata a hakara matuƙa ba da ruwa da ta kauce maka da wani shaye-shaye ko sha wani ko allura gaskiya akwai hanyoyi da ake bi wanda ba su ba sai lafiyar an hada da ruwa gaskiya allah shi da wani kwan to masu bukata addu'a kamar sanai su allah ba su lafiya da mu gaba daya sai wani iya magana ta ƙarshe aya karanta sura aka karanta aka yi hudu ba sura mai alaka da hudu ba sharaɗi ba ne ba amma kuma babu sharaɗin karanta sura kaza ba ya karanta ta yi ko a yi ko a yi ba bai bace a cikin sharaɗi ne kuma yana bane kowa za ku aka ce ba kai da baka yi da shi ba kai ba a yi ba a matsala da shi karanta wata aya take alaka wata hudu a cikin sallah ko
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم wannan aya ko wannan sura farkonta Allah ya buɗe wannan sura da ladabtarwa ga masu imani alaƙarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen girmama shi da biyayya gare shi da rashin shiga gaba na shi shi ne allah subhanahu wa ta'ala mana magana yana yin daga masu imani kira ne na musamman ga masu imani ya yi wallazi na amuru za ta ɓarfi mummin ne da ya laiwa ya ku masu imani kafu shiga gaban allah da manzan shi an san ma'ana yanin shiga gaban allah da manzan shi matsayin ka na mai imani ta kai a shaɗu Allah ila illallah wa shaɗu annan Muhammadu Rasulullah. Yawa wannan kalma da dimi imani ya faɗa yake kanta, wani alƙawari ne a zuciyarka ya hoto ta maka. Daga zuciya, in dai na kirki ne magana, daga zuciya ana wanda ka amince kai da shi na yarda da ɗauka alƙawarin babu abin bauta da gaskiya sai Allah kaɗai kuma ka ce Muhammad shi ne manzo na Allah zuwa gari. zuwa duniya gaba kenan akan wannan mai wannan kalma iya jira da abin da zai mutu da wannan tushe kuma Allah zai ga mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan kulwa da Allah ya mu dai ta mu ba halici ba aljeri da mutum sai dan wani kadai tare da ibada kuma tan yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa shanibu tagut Allah ya ce ya aiko mu dukkan al'ummomi da manzo daban-daban kenan manuwa da aka yi mu da kita to wannan abin da ka dauka kenan kana jira duk abin da zaka yi ba baka da naka da mu da manuwa sai aiki ka kasar ka imani a hannun a wannan duniya dan ka zama to bawa mai biyayya ga Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bautar ka kuma Allah bai magana da kai bai alaka da kai sai ke zaɓa wasu cikin manzanni ya zaɓa wasu bayi da yake aiko musu sako zuwa gare mu muka dace muka dace mu wani al'umma muna cikin al'umma Muhammadiyya muna da imani da Muhammadu shine manzo na Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mai wannan imanin kenan da hanyar ɗauko rayuwar shi daga nan Allah ce ne annabi ya ce kakka yi abin da ba su ce ba Allah ya ce bai ce ba ce ya ce ko albace ce bai ce ba na ka kudu biyu sai asalin mutaba kirin biyayya kai na ka biyu ne baka shiga gaba za ka ce za ka kwanci mana a me shi me bi a baya yake an aka bi san soke bi abin da aka ce zai shi amma jagora gare shi amma da yake gaba haka shi da gwarke shi bai da mana bada jagora shi da gwarke kai shi kaje mana ka tsaya da abin za ka yi da diba me shi da da annabi da shi ma za ka tsaya da musu قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا من المشركين ده هو الشهادة ina kira zuwa kada ala basira yadda ko da duk musulmi abin da zai kan basira kan mutum duk mai neman tsira dole na yana yan wa da yan a yau wani dole rubin ya fi gaya rubin haya da yawa yan wanda ka kwana nan a Najeriya bulan Najeriya abin kamar kamar wasa ana yana kamar kamar kamar kudu takalma nan takalma nan yan wata takalma nan ina yake ina yake ta Allah kace ko da ina takalmi ina yake a gidan wata takalmi a ina da kalmaki kula da hayaniyar rigima da ya kaza ya ina da kalmaki ka ta yi ta ce yau ta riga ta karuna a ka'aba ko a madina babu ɗan uwa magana annabi kaza na annabi a yau a yau babu wata hujja ko kwara a ce ga wani abu annabi kan babu shi tukun a ina ce babu wata kalmar wata gidan tari da ke kuna ce wani abu nan kaci annabi da riga annabi kan wata kalmar kan babu kan azu babu a duniya kowa ya gama a ina ce tsamani ne kai shi garin ce wannan na annabi ne amma an ce babu abu tun karni na ɗari yanzu abu ne aka rasa abu da aka ce wani na adabu ne tak babu na shi kirki ne kuma wata allah kuna bai malamai ana rinci da kan malamai ko ta kasar annabi ya yi kowa bai kowa ba muna kaza kurin kuma ta ya ta kama abu ina ta kan ne ke inda akwai shi ne na cikin abu ba shi ba kurin allah shi ne da ka mutum ya bukatar yawa mutum ya bukatar basira kare ya cikin cikin cikin hayaniya ta abin da kare mai ya hujja mai da ne nasu ya bata gaba da cikin hayaniya ba ta abin ba da an samu ta gaza da ake gaza kun ga gashi kana cikin kira mutum kawai ce mu hayaniya da ra'ayi kun da kira kuma ba magana nan sai salama game ki da kowa ba shakka ba ku kuntu kuma tabbas an halitta a sharance a yi tabaruki da abin da ke cikin shi hatta ita zan gana gashi shi ya halitta ya tabbata ina gashi ne ko an rage ina gashi na shi babu babu kai kuma sai gashi wani wannan gashi annabi ne haka ake hada wannan jira da wannan gawo ya kawo ne duk da mara shi da duk da wannan wannan mara shi inda akwai annabi ya halitta ayi tabbata da abin da ke cikin amma babu abu kun saka mu cikin hayya fa ayan wani almuhim Allah subhanahu wa ta'ala ila kiran da bi kamar shi gaban Allah da manzon shi kenan ba su ce ba ka ce sun ce ba su ce ba kai kai an ce kai kai gaba da gaba kuma balle an wuce ka ce an ibada ka kifi na wuce ibada gaba daya abu ne mai tauƙifi da abin da yake na neman lada Allah to iya buƙatar an ce kai ne ba a yi da ka ba ibada ta shi hali a an ce kai ne kuma sai wanda ga malamin magabata su sai mamman da sauran malamin wata ba haka mu jara sai magana magana bid'a malikiya sai da fara biya fara ana su ku gane dole baka gaba da kama cikin su babu wanda ya tafi kirke ibada ko ka da shi da ake yana ishadi ko an yi ishadi kaza malikiya hanafiya hanaf shafi'awa babu da ba da kan imam shafi ya yi wata ya ya kirkire wani ya ishadi wata raka'a biyu ko hudu ko salati kaza ko kai ko ayi raka'a kaza ko azumi kaza babu sun suna ishtihadi ne kan yi da ake gyara ibada ya ake ibada ko sai ake ta amma magana kirkira ibada babu ishtihadi da kirkira ibada babu ɗaya a cikin su wanda sai daga gurin malaman dukkan gaba dukkan kafa suna fada yaki da bida kirkira cikin addini dukkan sun malama ba ku sai ne mamani suna jama'a ta haka mutum ya hakara da ibada da ra'ayi ba wa ibada ishtihadi ba ibada da ita ita hajji kurin an yi ne ka yi ba a yi baka ka yi kurin ita ibada hajji ifi hajji dalili ake inda neman lada ne an kuma ne maka shi na cikin ka kirkire ka bude kirkire zan bi da ke na Allah shi ne Allah shi ne to dai bayan Allah ya mana kira masu imani la su kadi mu bene da bene da Allah rasul da kuma kamar da manzon shi ta wattaqullaha ku tsoron Allah saka mai magana da ku tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne game da komai kuma masani ne kan komai يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
يا أيها الذين آمنوا يقوم إيمان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كفتك مريكم سمد مير النبي صلى الله عليه وسلم wala ta jiharu lahu bil qawl kakku ga dagawa annabi magana kuna magana sama sama ka jihari ba'dukum bi ba'd yanda kuke ma junan ku wani daga daga daga murya wanda ka sai a ba wa annabi wannan ladabi ne na zama da ita kan sarsa ba dagawa annabi magana irin da kuke daga mu junan ku to yin haka zai kai an tabbata a malukum wa antum la tashuru yin dagawa annabi magana daga sauti sama nashi aikin da zai lalace gaba da a ta baka saba da idan ka ba karamin manna ba ba a ka baka kawo ba aikin da zai wuce suna annabi yana raye annabi sallallahu alaihi wasallam ya raye baya da su da cikawa a masallacin kuma da su suna hayaniya ya hutu Allah sa sai ga mutanen da ba mutanen mutanen da ce wallahi inda mutanen Madina ne da na bura mutum da annabi na kallaka magana annabi ko da kabarin shi sai na baka suna rubuta kabarin ko a kabarin shi ba a yi ba da ba da gamta murya nan da shi ya kanta da kanta yana da yana da al'umma hayyan wa bayyana to wannan a wancan lokaci an gaya musu ne kenan akwai kwarin ihtiram ne a girma girma ta sadaka na hatta magana ka kada ka saboda shi kuma yin haka iya iya rushewa mutum ake daga ba daya wannan kan aya ta gaba Allah ce innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina amtahana Allah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
dan kuma bayan saukar wannan aya akwai daya cikin sabin sabi bin kai bin kai iya tun tafiya ce ta jami'a din da mutum yana sama ya jin wannan aya ita shi ke na gama yawo kullum ne ni ne kullum wadda ko an gama da na tsari shi gida ce shi mutum wa bai kurin ya tsari shi ko allah ba shi kudin ko ya mutu kurin a gida bai kurin ya tsari ta kurin nan sanar sanar ma kwanan da ya fita tashi ya tabbata ya dace aka ce aka ji aka ce aka har da ke iyayen ya kuka ke kurin a gida bai ko ta bai ko ina kurin ya ce an san ko aya a ce an gama shi a yake ya tsara shi gaba da annabi to kuje ba shi albashir bal hu min alillah aljanna ta aljanna ne ma ta ba suke cewa muna tafiya a saboda ga da dan aljanna sama ka tafiya ya sai mu da suke da dan aljanna sama ka tafiya ya da saboda da shi da aljanna ma gaba daya to zai take san ma iya magana habba ayi ko ya tsorata in iya magana daga ba shi ba shi ba daya ba shi ba shi ba ba aiki ne ma ya tsorata kwari ya tsorata shi ne Allah yake cewa innal ladina gudun asawatu min rasulillahi wanda suke tsaftace da muryar su ta kada a da zan sanar salama guda ga sun hana da kulubu da takawa wannan sunan da Allah ya tace zuciyar su tsoron Allah daga ayin shaida daga baya ya gyara gaskiya kwari abun ya dame shi kuma ne ya dame shi da aljanna ma ce daga baya shi da sauran sahabbai in suna magana kuma wannan magana cikin ladabi cikin cikin tawadu ba daga murya ba hayaniya wannan shi ne kamata a wa'adun sallallahu alaihi wasallam Allah yake shaida da dubai waɗannan waɗanda suke sassabta murya ƙasa ƙasa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne wanda Allah imtihanan Allah kullu min takawa Allah ya tace zuciyarsu dan tsan tsoron Allah ne Allah shaida to wannan su da mugaffiratu wa adam azim waɗannan su ma ba ma suna da gafara ta mutum Allah suna da gafara ta Allah da lada da kuma shi da aljanna wanda sabi ya ce da ma shaida kan wannan aya dan aljanna ne kuma shi da aka ce shi ne farkon wanda aka ma hudi da al'amuranci hulɗi mace ta gaji da kai ko mata sanka wani abu daban da ya sa take duk sanar da wadda kuran kuran araba wannan su shi na hulɗi to ta ce za ta ba da sarki da ta ba ta to wannan shi aka fara ma haka ita shi an ce abin da ya kawo haka ita kurin ta ce ita kurin ta ta ce zai kyau sun shi kawai ta ce kurin ta ce kurin ta kalli shi mutane kurin gaskiya cikin yankun da mata wata haka ta kai wata cikin mata wata ta ce kurin bai wata ba kurin bai wata ba kurin ta ce ya rasu da lafi ta ce ba na zartar sati a kan addini ko wani hari ba abin da kina zai shi ba kun musu ci kwarin araba wasu na cewa cikin tarihi an zo tare na maza cikin kayi na ta cikin na ta da daidai da mace ga ake ce ne shi ta daga cikin ta kuma ta kuma ta ce ne kwarin shi ke jan daga ana ta daga ana maganar so daban maganar imanin ga daban kada yau nan har ma sabbin su imanin cewa sabi ta aljanna ne masu su da kuma ce bata so kuma da rage ba a yau na ala suna ne kuma an hannun abin muhammad ba zai a adar mani ita ba ta haka kuma da ne suka ce abuwa mata haɓar imani ta zaga da ta adar ma ba imani ba tana imanin ta imanin ta iya nan na yi cikin imanin ta kada ba ta shekaru dala ba ku cikin samari da yanzu zan tafiya ba da kuma kushin sarkin su ta ga sarkin ta ta ki kusa kuna mata kuna so daban eh ta ga sabon da ba mu ga imanin ko koyar mata irin nasi yana gudu kaga aljanna kasu mata da bata so annabi kira ta ce zaki da mutum kai shi zaci kware ta ba ta cikin haka wala haka kowa ke zama shi kowa da zama abu kira shi mamara fice ba a ta mugun zama da baki mugun zama da baki ci gaba إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون Allah ce lalle waɗanda suke kiranka ta bayan gidaje nan ka san zai mutu haɗe da haƙuri rayuwa nan sadar salama ya rayu cikin mutane hali daban daban yan gari da yan mada masu kaucin hali da mutane dai na mai aka yi sun zo da annaba ce da rana yana cikin gida wata ruwa suka ce su kewaya duka kowace da ke ya muhammad ko ramun ya muhammad a hudu da ya mutu kuma da gida ke da ya mutu sana kira shi kajin murya wanda bayan gida ana kira shi wata ruwa daya cikin shugabanni masu tsaye abu ya ta ya zo shi ma wannan da shi ma dai kiran ne ba babu da take kiran mutum wani da hudu muna kiran gaba da ba kira da wannan babu da ba da take kira shi abun koyi abun ya bata ne tafiya tana da fada to shi ne Allah yake gaya mishi yake suna sha waɗannan masu kiran na da ba gida ne a tasirin mu da manyan ba su da hankali ne ya kamata ku ba su da hankali wawaye ne an da kuma wajen kwanci hankali shi Allah ke ba shi kenan a rawar alamin tattaliya ne kakka da mu alin su ne haka inna da zini fina nuna da wura da ba su ne kiran kan ta bayan gidajen wannan a kasarun da ya mahiyar ba su da hankali Allah ce wallahu annahum sabaru hatta takaru da ilim da kana kai kuma ake kuma lokacin da ake da ake yin karantar da su mata ake inda su kai mun ana karantar da ku inda suka yi hakuri har ka fito lokacin da kuka yi ka fito da kana kai da da yau da akhiri suka daga muri wannan kuma gurin fadar murya ku ya ku ya hayi mutu yin haka din ya ku ya hayi mutu shi ne mai alkhairi da yau to amma abiya da yawa yawa da yawa kana wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne mai tuke ne an ga ta ma ga wuce yanzu an ga mutum ba ni eh abin da ya wuce Allah ga mutum kuma ma Allah gawar mu kai da dabi ne ba a yi kan kware da sani ba ina ga ta gaba يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا Allah ya kira masu imani da wani lalata na karanta ba da gina rayuwa ba daya Allah ya ku masu imani an wani fasiki ya zo muku da wani labari ba ta bayyana mana sabat da ku bincika kayan ku yi hukunci ka ku dora hukunci akan labarin da wani aya akwai tafsiri na kan titi akwai tafsiri na da ta wani na tafsirai a kan titi ya ga malamai kan sa haka wace a dole ka maka labari fasiki ne ka bincika ba babu na zuci tafsir malamai a baka ayat tana magana karara fasiki Allah ce wani shine kullum malamai magabata akan doko labaran hadisai daga magabata cewa suna magana a nan hujja ce ta ba a ɗaukar hujjar mutumin banza a zai misali kuna cikin kayan addini wannan mutumin an imani da imanin shi kuma da shi ya samu wata tabbacin labari ruwa da kaza kaza ce kaza za ka hari kaza mu kaza kaza kaza ya ce an ja bunjuku to wanda abin duka ko ya kan faru an ce kuna wani zai kawo zai wanda zai fara sa labari wani wani za su kawo za su sabo a wuri kaza wani za su sabo za su ka hari wani sai ko dare kuma sun da ku ci ko abu ta ne ruwan ya cikin mataki ya bata kamar taki tsada ya je san garin za zuwa kawo zuwa zai ya san garin ya san garin wannan ayar tana magana labarin fasiki Allah ce cewa ijma malaman magabata in dai mutum amintacce ne a cikin doka da bani babu da sharri za a yi aiki labarin gaskiya za mu yi aiki labarin mutum amin adali in dai aka yi ka labari ta faɗi kaza ba wani mutum da mun mutuku za mu ɗauka da aiki da shi ko a jiki na ko mene cewa wai kowa kada wai basu a hejjar mutumin shi ake akwai majahul ƙarƙashin wannan malamai ke cewa magana akwai majahul a cikin malamin hadisi mai majahul daga nan za mu wuce hatta majahul na har mutumin da ya kawo labari babu tabbaci kan labar ta yi shi ta ce wani majahul ne tun ba a gari wani ba ya amai da abin gini ba a kawo hujjar shi amma adali ya kawo labari daga al'umma musulmi annabi ne ne za a lallawa da shi ɗanwa musulunci yake aiki da shaida za a da rai a yi kisa kanta ko kusa na kisa ba shaida mutum zai da kurin a gaba na wani kashe wani mutum biyu ku suke shaida kashe kaza ne ko ya yara mutum suke da ba ana wani suke ba wani adalai da kudan shaida wani kashe wani ba ku cikin wani mutum ba kurin sun zai adalai ne yadda ta da hukunci shi mu za mu yi aiki da shaida su adalai da guda biyu suka suka ce sun wani mun wani a mutum sun ce wani wani kashe shi mutum biyu ne ta mutunci babu wanda ba su tsanin mutunci san samun mutunci ta yi inda ba san ba suna shaka a kansu yamma ba bintuko amma mata adale ne yan wa a takaice adali zai ci wannan magana allah ba su ke ci sai kun bintuko kama da mutum ba ka san ba makarici ne ba makarici wani ba kaza kaza ne ka labari wannan iya cikin da ya ji a bintuko ka a yi hukunci labarin ka amma in dai mutum aminu ne ka labari wani ayyuka su kunshi ko a hukunci na shari'a ko a rayuwar mu'amala ta daula ta musulunci an aiki labarin adali aminu wannan alal fasiki ya kai ina mu fara tana wurin ta ta wata ake kullun duk labarin labari mun fasiki ne ba ba haka bane sai in mutum gudu ne ba san halin shi ba ko dan fasiki ne sai Allah ta fata bayyana ku bincika me yasa dan yace an tusibu qauman bi jahalatin fa tusibu ala ma qalu nadibin dan za ku waye gari kanan ta ku aiki da labarin makarici ba su ke zuwa da karya da yawo za ku je gidan ku ta'o ku samu su jama'a ku hukunci kansu a kan jahilci waye gari kuna da dama abin da kuka nan akwai tarihi cikin hajjada da tsarkakawa walibin ukuba ana kawo cewa shi ne aljanu masu tafsirai dai duk da rashin inganta ko ingancin ruwayar wani walibin ukuba wasu habi ne da ake kawo a magana kan shi ko shi ne a nan sama ya aika amso zaka wani gari da ya je ya tsorata ya dawo da ya kada bai shi a ɗansa sun hana zaka a nan sallallahu salama ya ɗora runduna za a ji a yaƙe su an je sun kama sun zo sun ce zama za su kasa kan ɗora labaran sun zo ruwayoyi da yawa amma an abu da ke magana ba ruwaya ingantatta wata kawo wasu ko ba ya ci mana da su cewa aya ko rashin mabiyan labarin masu rashin bimtun da ba amma labarin ya shahara to na hanyar kuma bale aiki a cikin tsoko magana suka safai to wannan labarin sun zo da kuma gaskiyar magana da wannan aya ce babu asar sahi yake waliyi dan ma wane ne ne yayi Allah ya karantarwa ka ai aiki da labarin fas kuran kowa ya ka labari ba da shi ba abin suka wanda ke kuran don da ka labari ba mu da fas mutum tun banza ne ko ba mu san shi ba mu san halin shi ba shi ne bincike amma wannan aya ba ta daukar labarin adal magana ba kowa da abin da kowa ka labari akwai da ta wuce kuɗa kuma cikin yamma da labarin ƙarya bayan mu cikin nau'u bayan samun gaskiya ba ce ko mutu akan laifi yau ka samu gaskiya magana duk wani aya tana magana akan akan fasiki Allah ce ko ba ga abin da kara yi wa kun da mutane akwai wanda ya ba ta wala abin da kara ya yi wanda zina amuru in ja ku fasiko ɗan tsara kun kwaji yanzu da labari da na bai da labari fata bayyana ku bincika saboda mana ku bincika haka ya suke mana kai ya ce ku tafsiri na na da tawai ba na baki ba kan titi ya ce yin haka ana gudun al-tusibu kawon bi hadasi ka ku samu wasu mutane akan jahilci wacce su biyu alama ba ta da kuwa ya kari guna masu da dama a ka abin da ta na ke da najeriya kuma mace tafsir malamin karu ka gani gwamnatin tafsirin kai na kan titi na nan da kuma cikin tafsir kun ta gwamnati ci gaba واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
wa'alamu anna fikum rasulullah ku yi sani cewa a cikinku akwai manzo na Allah nan a wata zamanin al'umma ana gaba wata fadala da Allah ya musu zaman manzan Allah a cikin su ba karamin alheri ne ba shi wa ce manzo na Allah iya ɗaukar shiriya ne daga Allah kai ci kusan da cewa akwai manzo na Allah a cikin ku launin ku fi kasirin amur da amintu inda annabi zai muku da za a rubuta ku ne ba za a yi ku san zuciya ku ayi la da kun wahala inda zai san zuciya ku a wani kusa za a yi da kun wahala walakin nan za habba bai ne kuma ne amma allah ne wata baiwa ce fadala ce ta allah habba bai ne kuma imana ya samu kusan imani wazayyana fi ƙuri'ukum ya kawata muku imani a cikin mutane wa karra da kusurku da siyani allah ne da wata bala ne ya haɗa sa ku ƙin kawunci da duwar masar dole ba allah na wani ya kasa da kai cewa shari'a wani wata kyauta ce ta musamman allah ke ma bayi ba ƙarfin baiwa ba ce ba wannan allah ne ke mai zanka kana jin da kana abin iya kana sa abin wani shi wani kyamata wani bai wani kyamata jin zuri ma wani kyamata jin ne iya gama shi ne da mutum ba da kuke yi sai wannan wata baiwa ce ta Allah ya mun fara tabbatar da baiwa da ya da Allah mu ya sa muku san addini san imani kun babu abin da yake bijin da mai mutum zai ba da rayuwar shi ba abin da mutum yake mai tsada kamar rayuwa za shi ya ba da mutu dukiyar da ya mallaka ya kai dukiyar hashi da ta mutu gaba daya don kare addinin Allah kaga kan sai wannan labarin safai a karancin halin da a karancin zama ta mana yanzu ke zo suka ba da rayuwar da dukiyar ba mai ba da sai mori shi da ko ada amma za su bar kuma su tunkari abokan gaba kuna abokan gaba sun zai mutuwa domin sun yi suka yi yau kuma karanta a jin tashi musulunci balle wala a dole kuma wanda ya sarka ta sahabai dole ka jinjina masa amaru dole a jinjina masa sahabai dole idan ka jiba harawar da ta shiga duniya gaba da tabba duniya gaba daya ba wata suke gomba kuma ka jiba ƙarantar su da ƙasar da suke ciki wata wata ƙasa ba ta bai makamai ba ko sananna akan yaƙi ƙasar maka ba ta cikin wata ƙasa bai makamai ko mayaƙa babu sun suna da billahi haram da kuma kuma da haram da kuma bakin dakin Allah ne mai harama dai al'ummar dakin amma ba su da wata daula a garin maka babu amma kai ba ma da garin maka ba a yi wata zamanin hatta larabawa gaba daya ba su da daula sanannu a duniya zamana to kuma ba zama yan sarakuna sarakuna ita maka suna cikin da bata da wani sarauta bata da wani wani yaki bata amma suka taso ɗan wannan jama'a ɗan gungun wannan lokaci kaɗan ake a tarihin duniya kaf tarihin duniya babu inda aka taɓa kawo daula ta taso da wata manufa a kawo daula ƙasar ƙasar ƙasar da raba ƙarni ta raba ƙarni shekara musu in ba musulunci ba babu inda aka taɓa tarihin duniya babu inda aka taɓa wala wata kira ta taso ta kawo daula ƙasar raba ƙarni babu amma abin mamaki sai ga daula ƙarama ɗalguntuwa ba daula ba 'yan jama'a ana sallah ma a hana su a makka ibadar kama a hana ka shekara goma sha uku sha uku suka yi a makka sallah ma in kana ɓoye suka ɗaura madina sai ya gashi a wannan tashin farko shekara takwas kaɗai da hijira sai gashi sun zo sun mamaye garin maka gaba ɗaya a nufi maka gaba da gata a hannun musulmi dole da dariya can madina an kawa nan makka an kawa shekara goma a lokacin da duniya suna hudaybiya ga kisra ga kasa a duniya ba shi kowa su hamas ne wani yake daidai haibar ayyar tsakanin kisra da kaisar an karya kisra kaisar ya ci nasara na rum duniya su ci da yi rabin bangaren gabas zama ce kaisar rum nan bangaren gabas kisra farisa daula wani daula ta kashi kayan da shi da ba shi kayan mutum ba ta kashi kayan da shi da wata dubu ta kahuwa tsayin dauloli ne da komi na magana daulatin zafinanta da makafin da komi na abai duk da ba ta mutum ba mutu kanu amma musulunci ya tankare su yanzu bayan a nasarar salama ya zo ya sulmu da ya kare da zai takarda ya kashi takarda ce maza a rubuta aikawa aisa cewa asali bu tasali ita kala ga ga musulmi da kama lafiya kuka imani ko aka aika mishi takarda annabi da aka aika ma kisara asirin mutakar da shi ma shi abin da ba kisra rashin hankali shi ma shi ne yin mutakar zai yadda an sa min muhammadu sulailar kisra azimin faris shi abin da gama wa arena shi balani ne zai suka dasa kujin shi ya gama wa a sa wani muhammadu shi ma arena shi amma arena shi a ce shi a takarda wani balarabe balarabe balarabe ne zamun da za su nuna wani da kan zai kira ta takarda ya kama kira da gida mutum jahili da su jahili jahili da wawa ne mutum aka ba annabi aka ba annabi da wannan zama ya rasulullah da abin da aka yi yace kasa muzaka muzaka bil kawla yace mutum yace ya gama ya mutu kenan shi daro dake shi mai ilimi ne duk kinsa ne mai ilimi ne da aka saka dai ya diba je ka san aro ka san zaman suna je ka kanta ta muhammadu suna so kaza ka san su zama lahiya ka yi imani zuwa ga Allah ku zo muna kira zuwa ga Allah ka kai kana ka bauta maka dole karanta ta ina bari je karanta Allah ta lokacin na ce ya zo kamar hajji ta ziyarar Baitul Maqdis ba Allah ba shi nasara ta cin kisara ya zo godiya ta mulki shi lokacin da wai ka kare har zo cikin cikin kala ka tsoro ya zo ka kan ta Baitul Maqdis sai ta yi yanzu aka samu mutanen karkarar inda wannan yawon takar da kiran manzo da kenan an samu mutanen karkarar dangin su aka samu su biyu takar kare sun samu ba shaf sau ce ce a kame su a kame su ya samu takar nasu ta kai ka tare abu sufiyan ya musulun da wucin musulun da wucin musulun ya kawo ce sun wuto shi ne shugaban fataken shi ne madugu shi ne madugu daga shaf za a zo maka ba ba dauce da ake nan da maka yadda sa musu gani an shiga ƙwarar cewa ga ‘yan wuri aka zo zufa da iya fada wata faleki na musamman nan kasan ba su kuna kusa da fale ba na kai amma akwai fale a al'amata makwai aka yi aka zo da sa musu gani fada fada ya kaisa aka zo aka kirawo da an tarfaret bil da zuci aka kira sa musu gani da aka kasa sasa gaban shi ya ce musu a nan cikin waye mai kusa da wannan yawan takardar ba na da muhammad malala waye mai kusa da shi a cikin a cikin ku a kusa da tuni ne wani mamara mai kunshi da su gaban take da ce to ku zo ta zama a gaba su suna bayan ce zan mai tambaya tambayar da zan mai shi in ya ban amsa in ya makai ya kusa da yaki da daga babu dambe da ganin shi da ya kusa da yaki shi ya gaba ya da ba da mutu shi ya ɗaunin ya gaba su suna baya ya ce in alabar ne ƙarya kuma isha da ƙarya ce suna bi samuwa ya ce ƙarya ce shi ya gaba shi kenan sai ke tambaye shi labari ya same daga wani daga cikin kuma suna muhammad ya ce wannan mutumin ɗan tambaye mai matsayin shi a cikin ɗan dangi ne ko kuwa gidan aka ci ɗan dangi ne baban shi sarki ne ko talaka aka ci talaka ne ba ba mutum bane ba bace ba maraya ne tambaya da musu shirin wannan mutane na shi karuwa su ko ku rubuwa su ta ce a karuwa su musu baya shin kun taba tuhumar shi da ƙarya suka ce a tun da ya taba yau zara ta taba yau zara sana abu sufyan ya ce anan anan abu sufyan ya ce anan kadan na dan so kota da ce to kai ya dai a tara ya tara tara kaure ya ce abu ne zai lokacin ai sulhu da biya ne mun yi wata alƙawari da shi musan bayan mutum abin da ya bayan ko ya ya tara kiran ya dan dan ce dan so kuma kana ne ta tsayawa ya ce da dan wa ta kace da tambayoyi masu ma'ana kake nan mu malami ilimi ne a takaice da ba na muke ba ya ce musu to wannan tambaya da ke gaba daya sai da kuma baya kun ce dan talaka ne inda dan sarki ne sai in ce ai iya neman gadon ba mai kun ce dan dangi ne dama annabawa cikin yan dangi ne a musu kun ce bai taɓa ƙarya ba to ya za a yi wanda bai ma mutum ƙarya ba ya ma Allah ƙarya eh sai mutum da mutum ya za a yi kuce kuce kan karo da ce da kuce kun musa ba karo su ce da mun nan mun imani haka ke kadan kadan yawa da hayi kai duk da kansa da dide ya kai tambaya gaba kaf kai yace to wannan mutumin in ne ya da kuma wannan haka ne Allah sai ya mulki kashin wannan da nake zargi sai ya mulki wannan wurin tabbata yace inda zan samu dama wallahi zan zan yi kai gare shi da na ji na tabbata na dan dan abu ya ba kan ta da shi abin da abin da kan zauna kan haka ne ashe dai wanda yau nake labarin da kansa karshe ya yi ma da ya kusanta ya kira ma da gaba daya duka fa nake kira bayan yi hims idan aka taro da kasa gaba daya ba ne ba aka taro gaba daya yadda kowa ya mutu manyan manyan dole ya ce za su yi gamu ta samu takarda ga mun mu takarda ci abin da zan gaya mu zan mun kayan za ka shigo fa ne ke kayan a fara ko zama ya ce da an yi ƙorin masu shigowa da an yi ƙorin shigowa shikenan da aka yi kuma gaba ɗaya zai ce jama'a kuna son shiriya da tsira da rabauta gaskiyar magana ɗan kuna neman tsira da shiriya ku bude wani bawan Allah ko gaskiyar magana Muhammad Muhammad kin kuma Muhammad kuma yace ai suka ci aka wadi aka za wadi abin za mu za mu tin duniya wadi abin shi ya ga dama ake kowa ya sa ku dawo ku dawo da mun da mun ayi da mun zai jira ku imani ku kuma imani addini ku rike addini ku rike shi kuma mulki shi ne rike ku ya sa zai tawo tawo da tawo da tawo da ya wani almuhim muna magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka musulunci haka ya kai a wannan zamani izza ta musulunci ta kai wannan ta kai farisa ta kai kisara kisara kashi aka ma yin ta kashi bayan lokacin da aka yi abin sai tura sai tura wani wakilin shi ide madina ce annabi ba ba da kai kuna suka zo suka zo shi suka zo suka zo suka zo wanda san wanda san wanda kira aka kalle kuma aka zo aka kai madina suka ce amma wannan rabbuna ubangiji mu ya ce maza madina kai kuna su tambaya a madina ba wannan kuma abin da kuma ibada kai kuma sarki kisra ta kai annabi ce to kamar ne da sahi ku je ku kwanta ba su musaffi su zamana da sahi na ba ku amsa cikin dare aka wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na ku je cikin dare dan shi ya kashe ci cikin dare ku je tsakanin ku je madina ku je iran ba lokacin da babu telefon babu waya babu wani abu kan sai dare kuma cikin ba ta kwana kwana ba wani game labarin daren jiya da abin ya kashe su ya kashe kullum ce daren jiya ɗan shi ya kashe shi kun ba zai tun da mutum suka dawo har suka je masara baki iyaka ta abu tsira shi sarkin da yake mota ake su turo su shi mai labarin su sarkin ta yi kwanan da suka yi shi sarkin da ya kusa ga sa'in larabawa mai gina iyaka ta iran shi mai labarin sarkin ya mutu ɗan wani musulunci da haka yake fara yi abin to a takaice dai allah subhanahu wa ta'ala baiwa ce mana al'umma kuma addinin musulunci da wannan kan abin ya tashi da wannan kan ta amma da shi da ga mutum gaba ɗaya tabbas cewa allah ya sanya san addinin a ransu suka bada dukiyarsu suka bada ransu haka suka yi duniya addini gaba ɗaya ɗan kaɗan yi ɗan kaɗan yi wannan sai ka ce a ƴan ba su ba a shekara ta sha biyar umar bin khattab da hijira sha biyar kasar ba wani bajar ba sha biyar umar ya kan bidin mutum an kai iyaka ta kisara a ƙasa da shekara ashirin amma mai farin amma mai daular kisara an kawo daular islamiyya gaba ɗaya wani ɓangare shekara hamsin da zuwa tunan an shigo afirka an muka daular a afirka an shigo an shigo an shigo masar an shigo magaribin arabi daga nan tana shiga zuwa an an tsallaka har cikin spain har turai wannan a tsarin duniya babu daular da ta samu an ba a farko da take imani yace wannan imani a takaice Allah ya ce wa alamu kusan da cewa anna fiikum rasulullah a cikin ku akwai manzo na Allah law fiikum fi kasin al'amal la amintum illa zan ku da cikin abu da yawa da kuke so la amintum da kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman amma Allah ne ya sa ku san imanin wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imanin a cikin zukatanku wa karra ilaykum al-kufra ya sa ku kin kafirci wal fusuka da fasikanci wa sai da duk zaban Allah ulaika hum rashidun wa inna sunne shi fadlan min Allah فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم wannan baiwa da Allah ta san imani da kyamar kafirci fadalar wata fadala ta musamman da Allah fadala min Allah wani ma fadala ce da rigima daga Allah subhanahu wataala wallahu alimul hakim Allah masani ne mai hikima Allah ya gobe insha Allah Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa masu tsakar addu'a kuma sanai su kana ba su lafiya gaba da Allah ya cikin gaba da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فتح حوائجنا اللهم فتح حوائجنا اللهم فتح حوائجنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani ya yi ta kudi a wurin farkin ya zo ya biya da alaska wani ya yi zuwa kudi shi ya yi ta kudi ya zo ya biya